شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka na mana gaisuwa yan uwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin kofar FMC asibitin tarayya na garin Azarai cikin jihar Bauchi majalisi ne da muka saba karatu cikin littafin Indatul Ahkam min kami khairul anam wallafan al-hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi Allah masa rahama dan ba amince ba muna cikin babu siwaki babu siwak a wannan yammaci na Laraba 18 ga watan jumadal akhira hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1444 wanda yake daidai da sha ɗaya ga watan ɗaya shekara ta 2023 wannan ita ce halka ta goma sha tara hadisin da muka shiga shine hadisi na biyu cikin wannan babi na babu siwa hadisin hudaifa ɗan yaman Allah ya da shi da babansa gaba daya yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza qama min al-layl yashusu fahu bis-siwak yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya tashi da daddare yashusu fahu bis-siwak yana dirje bakinsa da aswaki in ya tashi da daddare zai sallar dare annabi sallallahu alaihi wasallam baya bashin sallar dare Allah madaukakin sarki yace kumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattil alqur'ana tartila yana tsayuwar dare har sai kafafunsa sun kumbura sun tuma matarsa tana tausaya masa Aisha tana cewa ya rasulullah kake wahal da kanka alhali Allah madaukakin sarki ya gafarta maka abin da kai da ma da baka yi ba wanda ma baka yi ba Allah gafarta ma ina ya ga wanda kai to me yasa kake wahal da kanka har kafafunka su kumbura saboda tsayuwar dare Nabi sallallahu alaihi wasallam yace afala akuna abdan shakuran ya Aisha ya Aisha shin bazan zama ba mai gode wa ubangijinsa ba Nabi sallallahu alaihi wasallam yakan raba dare yana yana sallah tsayuwar dare to in ya tashi tsayuwar dare yakan dirje bakinsa da aswaki saboda mun san idan mutum ya kwanta bacci da dare bakin zai canja iskar bakin za ta zama ta canja saboda bakin a rufe yake wani tiriri da zai taho daga cikin cikinsa zai tsaya a bakin ka kuma numfashi wannan da mutum yake fitarwa za ka tarar ba tsabtataccen iska ba ne abin da zai tabbatar maka da haka idan aka yi rashin sa'a ka shaki numfashin da wani ya fitar za ka ji iskar ba ta da daɗi kuma wannan ba shi ke nuna cewa akwai ƙazanta ba a'a mutum zai fidda wacce take kamar ba tacacciya ba kuma sai ya shaki tacacciya to idan ya zama to tiriri na tasowa daga ciki ya zo ya tsaya baki baki kuma yana rufe ana bacci to dole ya canja iskar bakin kaga idan mutum ya tashi daga bacci sai ka ji bakinsa iska ba ta da daɗi kenan akwai buƙatar mutum ya tashi daga bacci gabanin ya yayi wata ibada ya yi ƙoƙarin tsaftace bakinsa musamman an san in mutum ya tashi daga bacci ɗayan biyu ne in ma ko kuma tsayuwar dare zai ko kuma ya tashi saboda sallah asubahi tare da cewa masu tsayuwar dare a yanzu sun yi ƙaranci kuma ibada ce wacce take da girman gaske gurin Allah maɗaukacin sarki wanda Allah ya yabi masu tsayuwar dare ya jinjina musu ta tajafa junubuhum anil mabaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiquna Allah ya jinjina musu cikin alqur'ani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa daga cikin sabubba da suke sa Allah madaukakin sarki ya kare bawa daga azabar wutar jahannama akwai tsayuwar dare to wannan ibada tana da girman gaske wurin Allah maɗaukakin sarki to amma kuma ta yi karanci gaskiya yanzu a cikin al'umma yanzu wanda wanda ya iya tashi ya yi sallar asubahi cikin jam'i wannan ana gaba karamin mai kokari ba ne musamman a yanayi irin wannan da ake ciki yanayi na sanyi ina ya ga tashi tsayuwar dare akwai masu tashin amma ba su da yawa ‘yan tsirayu ne to amma ibada ce wacce take da matukar muhimmanci kwarai da gaske wurin Allah maɗaukakin sarki to idan mutum ya tashi daga bacci ɗayan biyu in ma ko zai yi tsayuwar dare ko kuma ya tashi don sallah asubahi kaga duka ibada ce waɗannan ibadu kuma ana so bawa ya shiga a yanayi mafi kyau saboda dalilai dalili na farko ibada ce mai girma ibada sallah ibada ce mai girma to saboda girmanta sai ya zamanto ka gyara yanayinka ka shiga cikin yanayi mafi kyau saboda girmama abin da Allah maɗaukakin sarki ya girmama shi alama ce da take nuna takawa na mumi girmama abin da Allah maɗaukakin sarki ya girmama shi alama ce da ke nuna cewa bawa na girmama ubangijinsa abin da Ubangijin ka yi girmama shi kai ma ka zamanto kana girmama shi alama ce da take nuna kana girmama Ubangijin sannan kuma alama ce da take nuna takawa na zuci zalika wa man yu'azzim sha'airan lahi fa innaha min taqwal qulub haka Allah madaukakin sarki faɗa to kaga kenan yanzu wanda zai tsaya sallar dare yayi kokarin tsaftace bakinsa gabanin yayi tsayuwar daren alamomi guda biyu za su bayyana daga gare shi alama ta farko mutum ne mai takawa saboda me ya girmama abin da Allah ya girmama ta yadda ya shige shi a yanayi mafi kyau sai alama ta biyu alama ce da take nuna yana girmama Allah maɗaukakin sarki saboda yanzu zai gana ne da Allah maɗaukakin sarki kuma Allah mai girma ne kuma ya girmama sallar nan to bari ya tsabtace bakinsa gabanin ya shiga kar ya shiga bakinsa iska na tashi mara kyau kaga wannan fa'idansa na farko kenan fa'ida na biyu a lokacin da bawa yake sallah yana karanta alkur'ani kamar yadda muka yi bayani a baya mala'ika zai zo ya sanya bakinsa cikin bakin shi wannan bawa da yake karanta alkur'ani shi kuma mala'ika yana daga cikin manya-manyan abubuwan da yake kyama yawasa wari mala'ika baya son wari kaga idan ya zamanto mutum ya tashi daga bacci na dare iskar bakinsa batta da daɗi kawai ya yi alwala ya shiga sallar dare ko kuma ya yi alwala ya tafi masallaci aka yi sallar asubahi da shi to ko shakka babu ya cutar da mala'ika da aka yi wannan sallah tare da shi ka kenan bai kamata mutum ya tashi daga bacci da daddare ya shiga sallar dare ko kuma ya tafi sallar asubahi ba tare da ya tsaftace bakinsa ba saboda ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi farkon abin da yake fara yi tun ma gabanin yayi alwala ya shusu fahu bisiwaki yana dirzan bakinsa da aswaki kaga wannan yake nuna ma ba wai sama sama yake yi ba yana yin aswakin ya kai makwara wannan zai fito mana da cewa aswakin da annabi yake yi a lokacin da ya tashi da daddare ya ninka aswakin da yake a sauran lokacin saboda mai lokacin bakin ya canja yawon ko da bacci kai mutum ya yi yawon bacci a jikin filansa ko jikin tufafinsa sai ka ji wannan yawon warin da ke tasowa daga gare shi mai daga hankali kwarai da gaske to ina ga a ce iskar da ke fitowa daga shi ɗungurungun ɗin bakin wannan fa yau ne da ya zuba a wani guri zaka ji yana tada hankali to ina ga bakin ga baki ɗayansa kaga shi zai fi ma fito da iska wacce take maras daɗi sama da yawo tunda yawo daga cikin bakin ya fito kaga sai zamanto a wasu suna kurakurai tun ya tashi sai ya yi alwala kawai ya tafi ya tafi masallaci ba tare da ya tsabtace bakinsa ba kaga mun yi bayani cewa tsabtace bakin alama ne guda biyu da za su bayyana gabawa alama na takawa sannan alama na girmama Allah maɗaukakin sarki sannan kuma abu na uku bawa ya kubuta daga cutar da mala'ikan da zai zo ya sanya bakinsa cikin bakin bawa lokacin da yake karanta ƙwar'ani ya kubuta daga cutar da shi sai kuma abu na hudu ya kubuta daga cutar da ɗan uwansa musulmi a lokacin da ya zo ya tsaya a sahu tunda zai taho sallah asuba ya taho sallah asuba kuma ba shi kadai zai yi ba zai yi sallan tare da ɗan uwansa musulmi to kaga sai zama ya kubuta daga cutar da ɗan uwansa musulmi a lokacin da ya tsabtace bakinsa da ga tashinsa daga bacci ya taho masallaci saboda cutar da musulmi yana da girma kwarai da gaske a gurin Allah madaukakin sarki kamar yadda aya ta tabbatar da haka innal ladina yu'dhuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman azima masu cutar da muminai maza da mata ba tare da sun ci sun sha ba ba tare da laifin tsaye ba balle na zaune wannan sun yi dakon laifi mai girma sun yi dakon laifi mai girma ka kenan yanzu ka zo ka shiga sahu da asubahi ba tare da ka tsabtace bakinka ba a yi sallah iskar bakinka tana tana fita kana cutar da wanda ya tsaya gefen damanka da gefen hagunka ka wannan zai sa ka yi dakon laifi mai girma kwarai da gaske to me zai hana mutum ya tsabtace ba zai ɗauke ka sama da minti ɗaya zuwa biyu ba a yayi yawa kaga galibi lalaci ne yake sa mutum ya tashi kawai ya yi alwala burbur ya tafi masallaci kenan yana da kyau mutane a mai da hankali a wannan gabar saboda kar a cutar da musulmi kuma kar a cutar da mala'iku sa'an nan kuma alama ce da take nuna takawa na bawa saboda ya girmama wannan ibada da Allah maɗaukakin sarki ya girmama ta ta sallah sannan alama ce da take nuna bawa yana ganin girman mahalicinsa ta yadda ya tsabtace bakinsa ya zo ya shiga ibada irin wannan mai girma a yanayi wanda yake mafi kyau to kaga sai sallar tasa ta zamanto ta fi fitowa a yanayi wanda yake mafi kamala wannan hadisi da muka karanta na Uzaifa ɗan Yaman ‘yan fa'idojin da za mu ɗauka ƙarƙashinsu guda hudu, fa'ida ta farko za mu fahimci yadda annabi sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam yake son tsabta da kuma yadda yake kyaman wari, annabi kwata-kwata ba ya son wari, kuma yana son tsabta, mutum ne mai son tsabta kwarai da gaske, shi yasa ba za ka taɓa jin iska mara daɗi daga jikin annabi ba. in ma ko daga suturarsa ka ji iska na tashi mara daɗi sakamakon suturar ta yi datti ba za ka ji wannan ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga in ko zuhudu ne da gudun duniya ba wanda ya kai annabi kenan yanzu mutum ya zauna da suturarsa ya yayi dukun dukun yana tashi wannan ba ba zuhudu bane wannan ba gudun duniya bane idan har akwai wanda ya yake da zuhudu a duniya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam in har akwai mai gudun duniya a duniya baya annabi ba wanda duk gudun duniyanka baka kai annabi ba sallallahu alaihi wasallam duk zuhudunka da tsantseninka baka kai annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka ba za ka taba ji iska mara daɗi ta fito daga sutura annabi jikin sutura annabi ba sallallahu alaihi wasallam saboda yanda yake kula da tsaftar suturarsa ba za ka taɓa jin iska mara daɗi ta fito daga gangan jikin annabi ba sallallahu alaihi wasallam saboda yadda yake kula da tsaftar jikinsa ba za ka taɓa jin iska mara daɗi ta fito daga bakin annabi ba ai mun karanta kissa takaitacciya na kishi da matansa suka yi a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya idan da sallah asuba ta riwaya ta ce sallar la'asar yakan zaga dakunan matansa su gaggaisa to sai suka kula cewar in ya shiga ɗakin ɗaya daga cikinsu mintunan da yake ƙara ya haura mintunan da yake a sauran ɗakuna misali in a sauran ɗakuna yana mintuna guda biyu shi wancan ɗakin ya shiga yakan yi minti hudu zuwa biyar ɗakin zainab binti jahash kun san mata da kishi kishi kumallon mata in ji bahaushe to shine ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ta ce to yanzu bari za ta yi kokarin gano musu in annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin zainab me yake yi ne sai ta sa baiwa ɗaya daga cikin su juwairiya bintul harith cewa in annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi shiga ɗakin zainab bi bayansa ki ga me yake yi ne sa yake dadewa annabi sallallahu alaihi wasallam bisa al'ada gari ya waye an kidar da sallah asuba yana zazzaga ɗakunan matansa da ya zo shiga ɗakin zainab sai wannan baiwa ta bi bayansa ta shiga ta zauna kamar mai yin wani abu nabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo zainab ta ɗauko zuma ta san annabi yana son zuma yana son zuma sosai sai ta bashi annabi ya zauna ya sha kenan zama da yake ya sha din shi ke sa ya ƙara lokaci sama da sauran ɗakuna to da ya fita ya shiga ɗakin aisha sai ta toshe hanci ta ce "Hmm, ya rasulallah me ka ci hakan nan kai bakinka yana warin magafi itace ne wanda iska sabatta da daɗi ko kaɗan ta ce a abanci komai ba fa zuma ne fa zainab ta bani ta ce to komai aka yi ƙudan zuman nan da aka samo zuma daga gare shi yana cin magafe shi yasa zuman ta zamanto mai wari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka fahimta ne irin na aisha hankalinsa bai tashi sosai ba sai shiga ɗakin sauda bintu zam'a ɗaya daga cikin matansa yana shiga sai ta toshe hanci ɗiɗɗiɗɗi ya rasu lallahi bakinka yana warin magafir ka ci magafir ya rasu na ce ban ci magafir zuma ne zainab ta bani na sha ta ce to komi aka yi zuman nan tana cin magafir annabi baya so kwata-kwata a ji wari ya taso daga gare shi ko a ce ana jin wari daga gare shi saboda baya so ya cutar da ɗan uwansa musulmi kuma yana cuɗanya da su yana cuɗanya da sahabbansa zai zauna da su tun farar safiya har yamma yana karantar da su su zo da fatawa ya ba su amsa mai bukata ya zo da shi annabi ya biya masa bukatarsa mai kuka ya zo da shi annabi ya share masa hawayensa ka kenan yana cuɗanya da sahabbansa yana cuɗanya da matansa yana cuɗanya da bayinsa yana cuɗanya da masu masa hidima sannan kuma mala'ika jibril yana zuwa masa to duka waɗannan ɓangarori annabi ba so ko kaɗan ya cutar da su su ji iska ta fito daga gare shi maras daɗi to sai hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai ya ce to gaskiya daga yau in dai zan ci zan sha zuma ya sanya baki na yayi wari ni kuma ban na son wari sannan kuma ba na son wani ya ji wari daga gare ni daga yau na haramta kai na shan zuma sai annabi ya haramta kansa abin da yake so Allah sai ya saukar da aya ta Qur'ani ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardata azwaji ya kai annabi me zai sa ka na haramta wa kanka abinda Allah madaukakin sarki ya halatta maka dan kana neman yaddan matanka me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan saboda gudun kar ya cutar da yan uwansa musulmi sawabun sahabbansa ko matansa ko masu masa hidima ko kuma mala'ika jibrilu da yake zuwa da wahayi gurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kakenan babban darasi da zamu fita da shi karkashin wannan hadisi da muka karanta cewa annabin ya tashi da daddare gabanin yayi sallar dare yana kokarin dirja bakinsa da aswaki wannan zai nuna mana annabi mutum ne mai tsafta mu kuma ana so mu koyi da annabi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kenan yanzu wanda yake so ya koyi da annabi shi ma ya zama mai tsafta kar a ji wari daga suturarka yana tashi ko daga gangan jikinka ko kuma daga bakinka kenan ka zamanto mai tsafta saboda ba kai kadai kake rayuwa ba dole kana rayuwa da jama'a zaka zo masallaci ku yi sallah da jama'a a gida kana tare da matanka kana tare da 'ya'yanka zaka fita gurin aiki zaka fita kasuwa kaga kenan akwai cuɗanya da jama'a saboda haka kai ma sai ka yi taka tsantsan waɗanda kake cuɗanya da su kar ya zamanto suna cutuwa da iskar da take fita daga gangan jikinka kamar yadda annabi yake taka tsantsan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam abu na biyu da zamu ɗauka karkashin wannan hadisi da muka karanta za mu fahimci ana so kwarai da gaske mutum a duk lokacin da ya tashi da daddare ya yi ƙoƙarin tsabtace bakinsa da asuwaki ko kuma da wani abu cikin abubuwa da ake tsabtace baki da su kuma akan so mutum musamman in ya tashi daga baccin ya kai makwara idan da za ka zo shaf-shaf ka ɗan wanke baki sama-sama ka dirje shi sama-sama to in ka tashi da daddare kar kai sama-sama yi shi ya kai makwara yi shi ya kai iyaka dube da cewa bakin ya canja iska ne ke fita daga gare shi wanda yake mara da kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake musamman kuma wanda yake da nufin zai je yayi sallah cikin jama'a ko kuma ma zai sallar dare ko da ma ba cikin jama'a ba saboda girmama wannan sallah da zai yi da kuma taka tsantsan ko kaucewa cutar da mala'ika da zai kasance tare da shi a lokacin da yake wannan ibada ta sallah abu na uku da zamu fahimta ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta mustahabbi ne abun so ne a duk lokacin da ka ji iskar bakinka ta canja kai kokarin tsaftace wannan bakin me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga daga baccinsa yake tsaftace bakinsa saboda tashi daga bacci lokaci ne da baki yakan canja iskar baki na canja to kaga sai a yi kiyasi kan wannan a ce to wannan ke nuna cewa a duk lokacin da ka ji iskar bakinka ya canja ƙarƙashin wannan hadisi ana so ka yi ƙoƙarin tsabtace wannan baki naka saboda kar wani ya cutu da kai abu na ƙarshe ko fa'ida ta ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta za mu fahimci yadda wannan addini namu na musulunci yake mai da hankali akan tsafta da kuma yadda yake mai da hankali akan kula da lafiya saboda in ya zamanto mutum yana tsaftace bakinsa kaga zai kubuta daga cututtuka na baki sannan wasu lokatai da dama akan samu matsaloli na cututtuka na baki sakamakon kazantar bakin bakin ya zauna cikin kazanta sai kaga mutum ya kamu da cututtuka na baki wanda ba su da iyaka su ciyan haƙori su kaza su kaza da sauransu sai kaga haƙorin an wayi gari ba shi da ƙarfi dan abu kankani sai kaga ya girgida haƙorin ya fitta shi ko ya karya haƙorin saboda saboda hako bakin yana cike da kazanta kuma ba a tsaftace shi wannan yasa bakin ya samu rauni to kaga kenan addinin musulunci addini ne wanda yake madaukakin addini kuma mai kula da bangarori daban-daban yana kula da bangaren tsafta sannan kuma yana kula da bangaren lafiya na bil adama hadisi na gaba karanta mana shi hadisin Aisha
Bismillahir Rahmanir Rahim wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأكلت السواك فقدمته وطي فقدمته فتاني نعم نعم فقدمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه فما أدى أن فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في رفيق الأعلى ثلاثا ثم قدا وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت فقلت آخذه لك فأشار برأسه عن نعم آه.
wannan hadisi an samo daga umul mu'minin Aisha Allah ya da ita tarjamar ta ya gabata take ba da labari ta ce dakhala abdurrahmani bin abubakar siddiq radiyallahu anhuma ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadiq ta ce abdurrahman ɗan abubakar siddiq Allah yarda da shi da abubakar ɗin gaba ɗaya ya shiga ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri ni kuma na jingina annabi zuwa ga kirjina lokacin annabi yana cikin matsanancin rashin lafiya wannan abdurrahman bin abubakar as-siddiq yadda muka ji sunan zamu fahimci dan uwanta ne tunda ita aisha bintu abubakar as-siddiq radiyallahu anhu shi kuma abubakar abdurrahman bin abubakar as-siddiq radiyallahu anhu wannan abdurrahman dan abubakar Allah ya da shi da babansa gaba daya shakiki ne na Aisha in an ce shakiki na Aisha uwa uwa ɗaya uba ɗaya suke da shi da Aisha ka san dangantaka ta fi ƙarfi idan ya zamanto kun zama uwa ɗaya uba ɗaya shi yasa da aka zo rabon gado wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da shi ya fi ƙarfi sama da wanda kuke uba ɗaya kawai ya fi ƙarfi sama da wanda kuke uwa ɗaya kawai yanzu idan mutum ya rasu sai ya bar ɗan uwansa guda biyu ɗaya uwarsu ɗaya ubansu ɗaya wato babansu ɗaya mamansu ɗaya ciki ɗaya suka fito kuma baba ɗaya ya haife su ɗaya kuma baba ne ya haɗa su to dukiyar da ya tafi ya bari shi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shi ne zai gaji dukiyar ya kore wanda suke uba ɗaya saboda me ya fi shi ƙarfi saboda ya fi shi ƙarfi to shi wannan abdurrahman bin abi bakar siddiq allah yarda da shi uwa ɗaya suke da aisha kuma uba ɗaya suke sai dai a cikin zurriyar abubakar shi ne wanda ya yi jinkirin musulunta musuluntarsa ya yi jinkiri kwarai da gaske ya halarci yakin badar yana sahun kafirai babansa kuma yana sahun musulmai ya halarci yakin uhud yana sahun kafirai babansa yana sahun musulmai a yakin uhud ne ma ya fito daga sahun kafirai ya yi da'awar mubaraza mubaraza shine wanda yake ga ya isa ya fito mu kara kafin yaki ya kaure akan samu wani cikin kafirai ya fito sai ya nema ya takala ya ce a cikin musulmai idan akwai wanda yake ga wuyansa ya kai yake ga ya isa ya fito mu biyu ni da shi mu kara akan yi haka kuma galibi in an yi sai kaga in musulmin ya fito shi yake kashe kafirin wannan ya faru ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba to da yayi wannan kirari yayi wannan da'awa sai babansa ya tashi abubakar ya tashi zai fito sai annabi ya ce a ayi hakuri muna so mu ta zama tare da kai ba wai yana ga cewar ɗan zai kashe uban bane a'a wannan dattijo ne wannan kuma matashi ne to amma duk da dai ba wai ana ga matashin zai cimma dattijan ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so a ce matashi irin sai zai tare shi to sai hana sayyidina abubakar ita kaga wannan zai nuna maka imani kenan karfin imani da ya tasiri a zuciyar abubakar saboda a ra'ayinsa da kuma fahimtansa da tunaninsa wannan tun da kafiri ne na raba gari na da shi babu wata soyayya tsakanina da shi tunda makiyin Allah la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman irin su Abubakar Allah ya yi stamp din imani a cikin zukatansu saboda ba sa fifita dangantaka akan soyayya Allah subhanahu wa ta'ala shi wannan Abdurrahman dan Abubakar Allah ya dada shi bai musulunta ba sai dab da fathu makka kaga kenan kusan shekara ta takwas kenan nan ne Allah ya masa gamdakatar ya karɓi musulunci wasu malaman kuma suka ce a adab da sulhul hudaybiyya fathu makka an yi ta shekara ta takwas sulhul hudaybiyya kuma an yi ta shekara ta shida to dab da sulhul hudaybiyya Abdurrahman ya karɓi musulunci a gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma da ya shiga musulunci musuluncinsa sai ya yi kyau da gabanin ya shiga musulunci sunansa abdul ka'aba abdul ka'aba me ma'anan abdul ka'aba bawan ka'aba ko shi bawa ne amma na ka'aba ka'aba ai halitta ce ko to ya za a yi kai halitta ita halitta kuma ka zama bawan halitta dan ta ka zama bawan mahalicci wanda ya halicci kowa to shine da ya musulunta annabi sai ya sauya masa wannan abdul ka'aba da abdul rahman ar-rahman ai suna ne cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala ko alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin kaga a cikin suratul fatiha an kawo mana sunayen Allah kusan guda hudu kaga alhamdulillahi Allahu sunan Allah ne ar-rahmani ar-rahim maliki yawmiddin sunaye guda hudu aka kawo mana a cikin wannan gajeruwar sura ta Fatiha su cikin sunayen Allah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala aljanna Allah yana da sunaye 99 wanda ya fahimci waɗannan sunaye yayi aiki da abin da sunayen suka kunsa na ya shiga aljanna to kaga kanta in an tashi bautar da bawa a bautar da shi ga wanda ya halicce shi kar a bautar da shi ga halitta ‘yar uwarsa, to shi ne Allah annabi sallallahu Alaihi wasallam ya canja masa wannan suna na Abdul Ka'aba da Abdurrahman, shi kenan sai ake ce masa Abdurrahman binu Abi Bakar Siddiq Allah yarda da shi. Ya rasu shekara ta hamsin da uku bayan hijira, wasu malaman suka ce shekara ta hamsin da biyar, wasu suka ce hamsin da takwas. lokacin kalifancin sayidina mu'awiya Allah yadda da shi malamai na tarihi suna ambatawa cewa sayidina mu'awiya ya zo garin madina lokacin yana khalifa lokacin khalifancin sayidina mu'awiya Allah yadda da shi headquarter musulunci ta koma yankin sham a garin da ake cewa dimashq mun san zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam headquarter musulunci madina zamanin abubakar madina zamanin Umar Madina zamanin Uthman Madina da sayyidina Ali ya zama jagora sai kwatan musulunci ya tashi daga Madina ya koma ya koma Kufa ya koma Kufa can yankin Iraki da aka kashe sayyidina Ali Allah ya da shi da yake sun dan samu sabani da sayyidina Muawiya Allah ya da shi to sai mabiya wanda suke ɓangaren sahun sayidina ali sai suka yi mubaya a waɗansa hasan suka yi mubaya a waɗansa hasan kenan yanzu ɓangarori ne guda biyu da ɓangaren mu'awiya da ɓangaren aliyu aliyu yana da magoya baya mu'awiya ma yana da magoya baya to bayan an kashe sayidina aliyu magoya bayan aliyu sai suka yi mubaya'a wa Hassan a matsayin shine jagoransu Hassan kuma baya son rigima ko kaɗan baya son tashin hankali ko kaɗan sai ya zo ya samu mu'awiya a kafin nan sai ce ma wanda suka masa mubaya'a na yadda da mubaya'an ku akan sharaɗi suka ce meye sharaɗin ya ce sharaɗin da zan ba ku shi ne duk wanda na yi yarjejeni sai je samu mu'awiya ce to mu'awiya ban hannunka na maka mu baya a kai ne shugaban mu gaba daya ko kuma ku cika sharaɗinku su ma sai suka yi mu baya a mu'awiya sai aka waye gari mu'awiya shine shugaba rigima sai ta kare dama annabi ya yi ishara da alhassan alhassan lokacin yana karami ya shigo masallaci yana wasa annabi yana kan mimbari sai ke cewa inna bini hadha sayyidu da dan nan nawa da kuke gani yake nuna alhasan dan ali jikan annabi kenan dan fatima Allah da su da baka annabi yake nuna shi yake cewa wannan dan dan nawa da kuke ganin shi shugaba ne ni wani irin jagoranci ya samu yace sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini Allah zai sulhun ɓangarori guda biyu da suke yaƙi da shi, shi alhassan. Kuma sai ga shi da shi ɗin aka samu sulhu. Da an yi tagwabza yaƙi tsakanin mahaifinsa Aliyu da kuma Mu'awiya Allah yadda da su gaba ɗaya. To kuma sai aka wayi gari da aka kashe Sayyidina Aliyu, shi alhassan da aka masa mubaya a gabaninsu masa ya sa musu sharaɗi. Kuma sun yadda da sharaɗin shi kenan a kan sharaɗinsa ya zo ya yi mubaya'awa sayidina mu'awiya su matan da sun yi alkawari suka cika alkawarinsu bisa sharaɗin da ya sa musu suka yi mubaya'awa mu'awiya sai aka waye gari mu'awiya shi ne jagora na al'umma musulmi bayan kashe sayyidina aliyu a shekara ta arba'in bayan hijira sayyidina muawiya shi kuma ya rasu shekara ta sittin kaga ya shekara ashirin yana jagorantar daular musulunci bayan kashe sayyidina aliyu allah ya da su gaba da sayyidina muawiya ya shigo garin madina sai ya hau kan mimbari tunda shine shugaba na gaba ɗaya yayi kudu ba sai yake jan hankalin mutan madina wannan a shekara ta hamsin da uku ko kuma shekara ta hamsin da biyar ta gabanin rasuwan mu'awiyar da shekaru biyar ko kuma shekaru bakwai tun da mun ce ya rasu shekara ta sittin bayan hijira ya hau kan mimbari ya yi hutuba sai yake jan hankalin mutan madina cewar zai naɗa musu yazid ɗansa Allah ya masa rahama a matsayin wanda zai maye gurbinsa bayan rasuwansa ma'ana bayan ya rasu wanda zai zama jagora na al'umma musulmi ɗansa yazid bin muawiya to anan sai wasu daga cikin sahabbai ba su goyi baya ba daga ciki akwai husayn bin ali bin abi talib ya ce shi bai goyi bayan wannan mataki na sayyidina muawiya sannan akwai abdullahi bin zubair shi ma ce bai goyi baya ba sai kuma abdurrahman bin abubakar siddiq radiyallahu anhu shi ma ce bai goyi baya ba to anan shi abdurrahman sai ya ya dan kausasa harshe kadan yake cewa wannan mataki da sayyidina muawiya ya dauka sunanta hirqaliya hirqaliya me ma'anar hirqaliya mun san sarkin sham sunansa herakal sunansa herakal to su kuma bisa al'adarsu idan sarki ya mutu to ɗansa ne zai gaje shi ɗan shi ma in ya mutu ɗansa ne zai gaje shi to amma da aka danan aka duba jagoranci na musulunci annabi da ya rasu ai Allah bai bar ɗan ba ma da zai gaje shi abubakar da ya zo ai yana da 'ya'ya sai bai naɗa cikin 'ya'yansa ba sai naɗa umar a matsayin wanda zai mai gurbinsa umar da aka soke shi da kibiya sai ya nada mutane guda shida ya ce a zaɓi jagora cikinsu babu ɗansa ciki Uthman da aka zo aka kashe shi shi kama bai nada wani ya ce a zaɓe shi ya zama jagora ba a bayansa ne aka yi mu baya awa sayidina ali sayidina ali da bakawari da ya zo ya soke shi shi ma bai ce a sawa ne ya zama jagora ba to shi ne shi abdurrahman ɗan abubakar yake ga wannan tsari ne na rumawa waɗanda ba musulmi ba saboda haka shi baya goyon baya ya ce wallah ba za mu yi ba ya gaya sai da namu awuya to shi ne sai fita daga madina shi abdurrahman ɗan abubakar ya fita daga madina sai tafi makka gabanin ya isa makka sai allah ya ɗauki rayuwarsa wata riwaya tana nuna sai da ya isa maka Allah ya ɗauki rayuwarsa wannan a shekara ta hamsin da uku bayan hijira ko kuma shekara ta hamsin da biyar bayan hijira to amma gabanin ya fita ya tafi makka sai dina mu'awiya Allah ya dada shi kamar yadda riwayoyin tarihi suka ambata ya aika masa da kuɗi akan cewa ya kwantar da hankalinsa ya sallama wa wannan ra'ayi na sayyidina mu'awiya kusan riwaya tana nuna cewa ya aika masa da dirhami dubu ɗari dirhami dubu ɗari shi ne sai ya mayar da wannan kuɗi ya ce ba zai karɓa ba ya ce bayan da za a yi ya sayar da addininsa da duniya ka wulaƙantacciya kasashiya ya karɓi abin duniya saboda addininsa sai fita daga garin madina ya tafi makka gabanin ya ƙarasa makka allah ya masa cikawa wata riwaya kuma ta nuna sai da ya isa garin makka Allah ya ɗauki rayuwarsa wannan shi ne abdurrahman ɗan abubakar a gurguje a ɗan tsokacin da za mu yi gabanin mu wuce dangane da wannan ra'ayi na sayidina mu'awiya Allah ya dada shi akwai littafi da aka rubuta mawaƙiful mu'ariba fi yazid bin mu'awiya fi yazid bin mu'awiya littafi ne wanda wani profeso ne ya rubuta a bangaren tarihin musulunci wanda abubuwa da suka shafi guraben tarihi na madina yanzu haka shine shugabansu kusan ya yi bayanai sosai gamsassu akan menene ya sa sai da namu auya ya ayyana ɗansa a matsayin wanda zai maye gurbinsa ya nuna cewa hakan ba kuskure ba ne kuma ya tattauna ya kawo dalilai wanda suke masu ƙarfi cewa dai kowa dai da irin fahimtarsa amma abin da mu'awiya ya yi wasu la'akarori ne ya sa ya kawo ɗansa ba wai don ɗansa ɗansa ba ne kuma tabbas sai da namu auya ya cancanci a bashi hanzari ko kuma a masa kyakkyawan zato saboda sahabi ne cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam su kuma sahabban annabi Allah madaukakin sarki ya yarda da su kuma sun yarda da Allah sannan Allah madaukakin sarki ya musu alkawari na aljanna sannan wanda zai zo a bayan su ba zai faɗi wani abu a kansu ba sai alkhairi sannan duk abin da suka yi akan ɗauke shi a maɗauka mafi kyau sai dai in ya ci tira kuma sai a musu uzuri a ba su hanzari sahabban annabi kenan wanda annabi a haka ya rayu da su ya kaunace su ya so su ya yi shawari da su ya fita tare da su ya dawo tare da su ya yi yaƙi tare da su ya ci abinci tare da su ya yi shawari tare da su kaga kenan a duniya ba mutanen da suka kai su gurin Allah maɗaukakin sarki shi yasa Allah ya ayyana su su san su zamanto abokan annabinsa a duniya yau da akwai waɗanda suka fi su alkhairi to da su Allah zai sa su zamanto abokan annabinsa amma da babu wanda suka fi su alkhairi ko kuma da Allah maɗaukacin sarki ya sanya suka zama abokan annabinsa wannan ke nuna maka kenan a duniya kakan ba wanda suka kai su alkhairi Allah ya duba cikin halittunsa gaba ɗaya sai ya ga sahabban annabi ba wanda suka kai su alkhairi sai ya sanya su suka zamanto abokan annabinsa yau da akwai wanda suka fi su to da Allah ba zai sanya su su zamanto abokan annabinsa ba ka kenan mutum a musulmi na kwarai ba shi da iko ba shi da dama na sukan ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda kaga ya soki ɗaya daga cikin sahabban annabi ba shi da rabo a duniya kuma ba shi da rabo a lahira saboda me saboda yadda Allah ya jinjina musu manzonsa ya jinjina musu Allah ya yarda da su ya ma tabbatar musu da makomansu tun suna raye ka kenan musulmi na kwarai wanda yake da rabo a duniya ba zai soke su ba ba zai zage su ba ba zai kushe su ba ba zai kausasa harshe a kansu ba saboda abokan manzonmu ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam aisha Allah da da ita take ba da labari cewa abdurrahman dan abubakar siddiq Allah yarda da shi ya shiga ga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi kuma lokacin yana cikin matsanancin rashin lafiya rashin lafiyan da Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa a wannan rashin lafiya bai tashi daga ita ba ta ce wa ana musnidatuhu ila sadi ni kuma na jingina annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga kirjina saboda yanayin da yake cikin matsananci tausayi irin na mata da take yi wa mijinta a lokacin da yake cikin matsanancin yanayi yasa Aisha Allah ya daga ita ta dauki annabi kan annabi sallallahu alaihi wasallam ta jingina zuwa ga kirjinta saboda ya fahimci cewa akwai mai tarairayansa akwai mai bashi kulawa akwai mai masa hidima ta musamman mutum a lokacin da bashi da lafiya daga cikin abubuwan da suke rage masa raɗaɗi na rashin lafiya akwai ja a jiki akwai tarairaya da kuma lafuzza wanda za su tausasa masa zuciya za su kwantar masa da hankali bayan magungunan da ake bashi irin abubuwa da yake gani na kwantar masa da hankali na jansa a jiki su ma suna ƙara rage masa raɗaɗin wannan rashin lafiya da yake ciki to wannan yasa Aisha Allah da da ita ta yi wannan aiki na jingina ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga kirjinta don ya samu ɗan sassauci dangane da yanayi da yake ciki. Aisha sai take cewa Allah da da ita, wa ma'a Abdurrahmani siwakun ratubun yastannu bihi. Daidai lokacin da Abdurrahman ya shiga ga annabi, sallallahu Alaihi wasallam, a wannan yanayi da annabi yake ciki, a tare da shi akwai asuwaki, wa ma'a Abdurrahmani siwakun ratubun tare da Abdurrahman akwai asuwaki danyen asuwaki wannan maganar da ta cewa tare da Abdurrahman akwai danyen asuwaki malamai suka ce zai nuna maka asuwaki danye ya fi falala wajen yin asuwaki sama da bushashe idan za ka yi aswaki ka nemi ɗanye ya fi falala shi yasa annabi ya fi son yin aswaki da ɗanyen aswaki sahabbansa suka fi fifita yin aswaki da ɗanye shi yasa abdurrahman ya shigo ga annabi yana riƙe da ɗanyen aswaki ya stannu bihi yana goge bakinsa da shi yana diddirje haƙoransa da wannan aswaki ɗanye da ya shigo da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa abaddahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam basar annabi a wannan lokaci baya iya magana fa abaddahu annabi sai ya bi shi da kallo kallon da baya ma daukewa baya tsafta shine abaddahu basaru annabi ya bi shi da kallo kalmar abadda an ciro ta ne daga al'abadu ba ana cewa har abadan abadi ba har abada to abada ai zamani ne ko lokaci ne wanda yake mai tsayi kusan ma a ce abada in an ce khalidi na fi ha abada kama ana nuna ma lokacin bashi da iyaka za su dawwama har abadan abadi to wannan lafazi da aisha ta amfani da shi tana so ta yi isharar yadda annabi ya tsawaita ganinsa ga Abdurrahman kenan wannan alama na nuna annabi yana son aswakin nan wannan zai ƙara fito maka da muhimmancin aswaki annabi duk da yana cikin matsanancin yanayi amma wannan bai shagaltar da shi daga sha'awan abin da zai ƙara kusantar da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki ba ta ce fa abaddahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam basaru sai annabi ya bi shi da kallo kallon da ko kyaftawa babu dogon kallo ya ƙura masa ido ya ɗauki lokaci yana kallonsa to da yake aisha tana da basira Allah ya dade ita sai ta fahimci cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya ƙura wa abdurrahman ido yana yin asuwaki da ɗanyen asuwaki komai aka yi annabi sha'awan asuwakin nan yake sai dai ba zai iya magana ba ne malamai suka ce ɗayan wasu suka ce dalilin da ya hana annabi magana saboda tsananin rashin lafiya kasan in rashin lafiya ya kai ya kawo har magana ma mutum wani lokaci sai ya gagara wani kuma dab da rasuwansa sai baki ya tafi baki sai ya ɗauke gagara magana wasu suka ce to wannan tsananin rashin lafiya da annabi ke ciki shi ya hana shi magana ya rasa bakin magana suka ce a'a ba wannan ba ne annabi zai iya magana inda ya ga dama sai dai a lokacin baya sha'awar yin magana me yasa yana ga yana dab da komawa ga Allah madaukakin sarki bai kamata lokatansa ya cika su da magana ba gara ya cika lokatansa da ambatan Allah da tasbihi da tsarkake Allah da gojewa Allah da jinjina wa Allah to shine abin da annabi yake ta yi ya hana shi yayi magana duk da yana sha'awan abin amma kuma sai ya kurawa wannan abin ido ishara cewa yana son abin to amma ba zai yi magana ba saboda kar ya bata lokaci na wannan ambatan Allah subhanahu wata'ala da yake wannan shine dalili da wasu malamai suka ambata to amma Aisha sai ta fahimci cewar annabi fa yana sha'awan aswakin nan yanda ya kurawa Abdurrahman ido ta ce fa akhantu siwaka wannan yasa sai na karbi wannan aswaki daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam faqadamtuhu da na karbi wannan aswaki daga gurin Abu Abdurrahman tace faqadamtuhu sai na cire gurin da Abdurrahman ya tauna yake aswaki ta ta cire ta cilge da harshen da hakoranta ta zubar tunda mutum ai in zai aswaki sai ya tattauna gurin da yake so yayi aswakin dan yayi laushi ta yadda ba zai masa rauni a baki ba ai ba za ka ɗauki ice haka kawai kai ta dirza shi a bakinka ba sai maka rauni to amma akwai bukatan ka tattauna wannan saman asuwakin ya yi laushi ta yadda in kana dirja bakinka sai dai ya dirje bakin ya fita ya tsaftatu amma ba zai maka rauni ba to yanzu tun da a bakin abdurrahman yake sai ta ga bai kamata ta sa a bakin annabi ba sallallahu alaihi wasallam ka san wannan yana kyaman yawon wannan wannan ma yana kyaman yawon wannan duk da dai yawo ba ba najasa bane amma kaga abin kyama ne ana kyamarsa to sai ta ga ita tunda matarsa ce yawunta ga annabi ba matsala bane to amma wani wanda ba iyalin annabi ba annabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi aswaki da wannan aswakin da na bashi wanda na karba gurin Abdurrahman tace fa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana min tace tunda nake a rayuwata da annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta tare gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan hijira da shekara annabi ya rasu farkon shekara ta goma sha ɗaya kenan aisha ta yi shekara nawa da annabi shekara takwas ta yi shekara takwas da annabi to duka shekara takwas da ta yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ba ta taɓa ganin ya yi asuwaki mafi kyau kamar wannan ba kenan yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam da yake shirin komawa ga ubangijinsa ya dage iya dagewa wajen tsabtace bakinsa don ya haɗu da ubangijinsa a yanayi mafi kyau sallallahu alaihi wa sallam shine tace fa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana min tace tunda nake a rayuwata da annabi ban taba gani yayi asuwaki mafi kyau kamar wannan asuwaki da yayi a wannan lokaci فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى annabi bai dade da gama yin wannan aswakin ba face ya daga hannunsa ko kuma ya daga yatsarsa marawacin hadisin ya samu kokonto in ma ko Aisha ta bayyana cewa annabi ya daga hannunsa ko kuma ya daga yatsarsa wato marawacin hadisin yana da kokonto ko ta ce ya daga hannunsa ko kuma ta ce ya daga ya tsatsa ɗayan biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce firrafiqil a'la talatan ya faɗi wannan lafazi firrafiqil a'la firrafiqil a'la firrafiqil a'la ya maimaita wannan su uku thumma qada sai ya cika sai annabi ya cika wato annabi ya koma ga Allah subhanahu wata'ala to wannan lafazi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi cewa firrafiqil a'la fin rafiƙil a'ala haso uku menene ma'anin wannan lafazi sannan me yake nufi cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fin rafiƙil a'ala malamai suka ce ar-rafiq suna ne na jinsi wanda za a iya gaya wa ɗaya kuma za a iya gaya wa jama'a ma'anan ar-rafiq shine aboki mutum ɗaya za ka iya ce masa ar-rafiq mutane da yawa za ka iya ce musu ar-rafiq duk da cewa yana da jam'insa amma ana gaya mutum ɗaya arrafiq sannan jam'i ma ana gaya musu arrafiq ke to mai annabi yake nufi cikin wannan lafazi nasa fin rafiqil a'la abin da yake nufi Allah ka haɗa ni da abokai wanda suke maɗaukaka Allah ka haɗa ni da abokai wanda suke maɗaukaka Allah ka haɗa ni da abokan da suke maɗaukaka to suwaye abokai maɗaukaka aya na cikin suratul nisa ta bayyana mana waɗannan abokai maɗaukaka Allah maɗaukakin sarki yace wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihina a ƙarshe sai ce wa hasuna ulaika rafiqa wanda duk yayi da'a wa Allah da manzansa fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim duk wanda ya da'a wa Allah da manzansa irin wannan mutane suna tare da wanda Allah ya musu ni'ima suwa wanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina cikin annabawa annabawa Allah ya musu ni'ima Allah ya tarfawa garin su nono minan nabiyina wasiddiqina da masu gaskiya duk masu gaskiya suna da kima da daraja da matsayi na musamman wurin Allah akwai tanadi na musamman da Allah ya musu gidansu na musamman ne na aljanna gidan masu gaskiya washu hada'i shahidai su ma mun san matsayinsu gurin Allah la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna wasalihin mutanen kirki su ma akwai tanadi na musamman da Allah ya musu to duk wanda ya da'a wa Allah yayi da'a wa manzon Allah to yana tare da wanda Allah ya wani ni'ima ciki waɗannan mutane guda uku annabiyun wasiddiqun washuhada'u wasalihun annabawa da masu gaskiya da shahidai da mutanen kirki sai Allah a ƙarshen ayin ya ce wa hasuna ula'ika rafika wa hasuna ula'ika rafika madalla da abota da irin waɗannan mutane to shine abin da annabi yake nufi anan fil rafiqil a'la yana so ya abota da waɗanda suke madaukaka wanda Allah ya musu ni'ima ma'ana yana so ya kasance tare da su tunda aji annaba sun koma ga Allah to shi ma yanzu yana so ya koma ga Allah ya kasance tare da su shine ma'anan fil rafiqil a'la to annabi da ya faɗi wannan so uku sai Allah ya masa cika kenan Allah ya karbi wannan addu'an nasa to yanzu anan gurin annabi ya roki Allah ya dauki ransa kenan akwai wasu riwayoyi da za mu zo mu gani a nan gaba da za su ƙara fito mana wasu lafuzza daban wanda annabi ya faɗi a wannan gaba ɗin da ke nuna cewar eh annabi ya roƙi Allah ɗauki ransa ne a wannan lokaci tunda ai Allah baya ɗaukar rayuwar annabi sai ya nemi yardansa sai ya nemi zaɓinsa duk annabi da aka zo ɗaukar rayuwarsa za a nemi yardarsa da zaɓinsa kana so a ɗauki rayuwanka ne ko kuma a barka ka ci gaba da rayuwa a duniya to wannan shine zaɓin da aka ba wa annabi annabi ya ce a afin rafiƙil ala shi ya fi so a ɗauki rayuwarsa to wannan gaban kuma akwai hadisai wanda lokaci duka ba zai ba mu dama ba da annabi ya ce la ya tamanna yanna ahadukumul mauta kaɗayan ku ya burin mutuwa anan kuma annabi ya yi burin Allah ya ɗauki rayuwarsa idan muka zo insha Allah a haduwa na gaba za mu duba waɗannan hadisai guda biyu kuma mu gaya za mu yi mu haɗa su duka mu yi aiki da su saboda ƙuran lokaci za mu dasa aya a nan abubuwan da muka karanta na dadai Allah ba mu ikon amfanuwa da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntukan harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan karatu da muka yi Allah subhanahu wataala ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan ya Allah ka nauye mizaninmu da shi Allah ka karbe shi da gare mu ka sanya shi ya zamanto hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah muna tawassuli da wannan karatu da muka yi Allah ka sanya albarka cikin rayuwarmu ya Allah ka sanya albarka cikin rayuwar zuriyarmu ya Allah ka albarkace mu a duk inda muke Allah ka sanya albarka cikin mudunmu Allah ka sanya albarka cikin sikelinmu, Allah ka sanya albarka cikin ma'auninmu, Allah ka sassauta mana rayuwa, ya Allah karka kama mu da laifuffukanmu da muka aikata ko kuma laifuffukan wasu daga cikinmu, ya Allah ka tausaya mana, ya Allah ka gafarta mana zunubanmu, Allah ka sanya mafi kyawun lamunan ranar da za mu koma gare ka. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka ka jagorantar da mutanen kirki a kanmu. Ya Allah ka jagorantar da mutanen kirki a kanmu. Ya Allah ka jagorantar da mutanen kirki a kanmu. Ya Allah karka jagorantar da mutanen banza a kanmu. Allah mun tuba gare ka. Allah karka kama mu da laifuffukanmu. Ya Allah wanda suke da bukatu cikinmu na alkhairi Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi. Duk wani mai damuwa a cikinmu ya Allah ka yaye masa damuwarsa. ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta wa iyayenmu ya Allah ka gafarta wa kakanninmu waɗanda suka rasu cikinmu Allah ka gafarta musu mu ma in mun koma inda suka tafi mu ma Allah ka gafarta mana ya Allah ka sanya albarka cikin zurriyarmu ya Allah ka albarkace su a duk inda suke rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin